إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جدد يبود godiya ga Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa yaddarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau nawa ne ga wata ne biyu ko biyu ga wata na jimada athaniya shekara 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ci gaba fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan abin da ya sawwaka ciki wannan littafi na Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu ci gaba cikin suratul ma'ida mun tsaya aya ta 12 za a tashi wadda take biye da ita Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يهرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
ayar da take biye da wannan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alkawarin da ya rika da banu isra'il waɗanda su ne al'ummar da Allah ta'ala ya fi aikowa annabawa manzanni a cikinsu to Allah ta'ala ya riƙe alkawari da su waɗannan ƙabila ta banu isra'il kuma har ma Allah ta'ala ya tada wakilai guda goma sha biyu a cikinsu waɗanda suka wakilci kowace ƙabila don jaddada wannan alkawari kuma Allah ta'ala ya ambata musu cewa yana tare da su zai taimaka musu zai agaza musu amma sharaɗi na alkawarin da za su kiyaye shine su tsaye da sallah su ba da zakka su yi imani da manzannin Allah duk wanda Allah ya aiko su ma taimake su akan isar da sako kuma su ba mu Allah ta'ala rance mai kyawu wajen ciyar da addininsa in sun yi haka kuma Allah ya ce zai ƙara musu tukuici na kankaran zunubai a nan duniya sannan a kiyama ya shigar da su aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu amma Allah ya musu kashedi cewa duk wanda ya kafirce bayan wannan alkawari daga cikinsu to hakika ya ɓace ma hanya wacce take mai kakkiya tare da wannan sai suka warware wannan alkawari suka bin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi a bisa harshen annabawa fanaqadul mithaqa sai suka warware wannan alƙawarin bi takdhibihim rusula suka ƙaryata manzanni alladhina ja'u ba'da Musa waɗanda suka zo bayan annabi Musa alaihi salam wa qatlihim anbiya'a suka warware alƙawarin wajen kashewa annabawan Allah annabawan Allah ma basu tsira daga banu isra'ila ba fariƙan kazzabu wa fariƙan takatulun wani ɓangare cikin manzanni suka ƙaryata kama annabi suleiman salam sun ƙaryata shi suka kira shi a matsayin matsafi waɗansu kuma suka kashe sun kashe annabi zakariya alaihi salam sun kashe ɗansa annabi yahya alaihi salam sun yi nufin kashewa annabi isa allah ya kubutar da shi kamar yadda suka kulla makida don kashe annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya kubutar da shi to kaga sai suka warware wannan alkawarin wa nabdhihim kitaba kuma suke watsi da littafin Allah shi kansa at-taura din suke watsi da shi nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa zuhurihim ka'annahum la ya'lamun suke watsi da littafin Allah bayan su suka kiyin aiki da abin da ke ciki kamar dai basu san umarnin da Allah yayi basu san alƙawarin da Allah ya kulla da su ta harshen annabi Musa ba ihim fara'idahu kuma suka walakantar da dukan abin da Allah ta'ala ya sanya na ibada na farallah qala ta'ala to shine sai Allah ta'ala ya ambata dangane da wannan yace fa bima naqabihim ma din nan za'ida ne ai dalilin wannan warwar alƙawari da suka yi Allah ya alƙawari su baicin alkawarin da aka yi tun suna cikin tsatson annabi adam wanda aka yi da dukkan jinsin dan adam to wannan alkawari kuma tsarshen annabi musa alaihi salam da sauran annabawa da kawale a dalilin Allah ta'ala ya ce la'annahum sai muka tsine su tsinuwar Allah ta'ala shine nesantar da wanda aka tsine ma ga samun rahama shine malai yace ab'adna ar rahmatina muka nesantar da su gaban rahamar mu in an ce Allah ya tsine ma abu ko ya tsine wa mutum ko ya tsine ma wata halitta to wannan halitta ta samu rahamar Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya tsine wa banu Isra'il a dalilin warwar alƙawari a dalilin kin bin abin da Allah subhanahu wataala ya umarni a rika ya tsine musu kamar yadda Allah ya ambata lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun Allah ya tsine musu a bisa harasan annabawa fahiya kal ijarati aw ashadda qaswa bushe wata ya fi na dutse bushewa domin Allah ta'ala cewa inna min alhijarati lama ya tafajjaru minhu al-anhar wa minha lama yashqu fa yakhruju minhu al-ma' minha lama yahbitu min khashyati Allah duk yadda dutse ya kai zaka iya samun wani dutsen ma marmaro ne ta ina ake samun springs irin ruwan nan da ake cewa spring mai feshirar yana ba da sha'awa daga duwatsun yake tahowa to za ka san marmaro daga cikin dutse ta kashe kekashewar tasa ba ta yi tsanani kenan kuma za ka samu wanda zai tsage sai ka duwa yana ƙara fitowa a cikinsa za ka ga wanda za ka ga ya duka ƙasa rock formation da za a yi an yi shi an yi shi ya tankwasa bin umarnin Allah shi ma yake yi min khayyatin Allah ta wasu zuciyarsu sai ta zama toke kashiya a bushe babu hanyar imani zai shi da Allah ta'ala ya ba shi hasken imani daga cikinsu kama abdullahi bin salam to wannan duka ba kome ba ne natijar warware alkawarin Allah sai zuciyar ta ƙara kai kashewa yi harifuna alkalima an mawadu'i wannan shi ma yana daga cikin wata musiba da Allah ta'ala ya jarabe su da ita dalilin warware imani ma'ana warware alkawari yuharrifuna alkalima sai suna canja abin da ke cikin at-taura ai allazi fi at-taurati min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi abin da ke cikin at-taura siffar annabi da aka ambata alamunsa cewa in yazo gashi shine da ma waɗansu daga cikin al'amura na gaskiya kamar misali yadda suka yi runton ayatul abuna ayatul wajmi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ibnu salamin ya tona musu asiri to haka kullun yahudawa suke su ba sa bayyana gaskiya a'a in kaga sun bayyana wani abu na addinin su to lalle sai abin da ya dace da tsaransu amma in abu bai dace da yadda suka tsara ransu yake sha'awa ba to ba za su bayyana gaskiya ba ɓoye ta suke to kaga wannan shi ma ba kome ya jawo musu wannan ba natija ne na warware alkawarin Allah don haka duk wanda ya warware alkawarin Allah irin wannan musibar ta iya samunsa a duniya in ma dai ya zamanto la'anar Allah ta samu mutum a dalilin warware alkawarin Allah ko kuma ya zamanto zuciyarsa ta zanke kasasha ya warware alkawarin Allah to alkawarin wa kuma zai rika wai wani yana mamaki ai ta cewa majalisar ɗinkin duniya ta shirya kaza an yi alkawari kaza da yahudawa akan falastinu sun warware an yi wane ne agreement to waye gaya maka dama za su yadda mutumin da ya warware ma ubangiji ta'ala alkawari to awa kuma zai rika ma ai ba zai taba rike muku ba la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba za su taba kiyaye maka wata dangantaka ko su kiyaye maka wani alkawari ba babu wannan a tsakaninsu da musulmi su in kaga sun yadda da kai to hatta tattabi a millatahum walan tarba anka alyahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum qul inna hudallahi huwal huda to don haka sun warware alkawarin Allah duk wanda ya warware alkawarin Allah to lallai abinda yake kasa da wannan to shine zai fi warwarewa shi zai fito zartawa yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi allati wada'aha Allahu alaiha wanda Allah ya aza a gurbinta sai su canja su tahrifinta ai min ittiba'i Muhammadin nabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce ba shi yake nufi ba a cikin attaura an ambaci siffar manzo sallallahu alaihi sai su ce a ba shi yake nufi ba ko a cikin bible ma misali malaman comparative religion ai sun dade su malam Ahmad Didat Allah ya masa rahama har zuwa a yanzu waɗanda suke yi ai sun daɗe sa ambata dalilai wanda hatta a gurɓataccen bible da ke hannun kirista ma duk da su ba addinin yahudiya suke bi ba ganan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarara amma kaga sun kiya to duk wanda ya warware alƙawarin allah ana tsorace masa zuciyarsa ta zanke kassa kuma allah ta'ala ya ce wani su harzan min ma zukiro bih sai suka mance da rabo har rabo kenan ai nasib mimma zukkiru bihi daga abin da aka tunatas da su game da shi ma'ana umiru bihi abin da aka musu umarni da shi a cikin attaura domin babu rabo wanda yake rabo kaman bin shari'a dan shari'a ita take kewa mutum zuwa ga me zuwa ga babban rabo dan haka idan an ce alhazzu to anan wa nasu hazzan mimma zukiru bih ana nufin shiriya ce wadda za ta kai su zuwa ga babban rabo a lahira shiga aljanna kenan ba ana nufin rabo ne irin na dukiya na duniya irin wanda aka ba makaro na mutanen sada suka ganshi ya laita lana mithla ma utiya qaruno innahu lazu hazzin azim to ba irin wancan hazzin ake nufi ba shine aka ce wansu hazzan mimma zukiru bi sai suka mance ma'ana suka yi watsi da shiryar da Allah subhanahu wata'ala ya musu wa'azi ga ita shiryar da Allah ta'ala ya musu wa'azi game da ita sai suka yi watsi da ita umarnin da aka musu suka yi watsi da shi suka kisbi da ya zo a cikin attaura min ittiba'i muhammadin na cewa su ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ta'ala ya ce wala tazalu tattali'u ba za ka gushe ba nan khitabun ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw li kulli sami'in zance ne da ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam anan ko kuma duk wani wanda yake mai sauraro musulmin da zai shaurari wannan aya Allah ta'ala yana ambata wata sifa ta yahudawa a dalilin me dalilin warware alkawari wala tazalu ba za ka taba gushewa tattali'u kana tsinkaya ala kha'inatin a bisa wani ha'inci ba kha'ina bi ma'ana khiyana wasu malamai suka ce na'atun ne limahzufin fasikun an dai ce akwai yan tsirarin mu'mine a ciki amma dai mafi yawan su fasikai ne masu fita daga da'ar Allah to don haka ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama tunda har suka warware alƙawarin Allah Allah ya jarrabe su da waɗannan muggan sifofi aka tsine musu aka sa zuciyarsu ke kasassa a dalilin haka suka zama masu canja kalamin Allah da dokokin Allah don ya dace da abin da suke so kuma suke watsi da abin da Allah ta'ala ya su wa'azi ya musu umarni da shi to kuwa ba za gushe ba kana tsinkayen ha'inci daga gare su ai an gama magana maha'inta ne tunda suka yi ha'inci ma ubangiji subhanahu wata'ala ai kuma wa za su wa za su ragan ba Allah ce la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku ha'inci Allah da manzansa ma'ana ha'intan Allah ku yi watsi da abin da Allah ya muku umarni kada ku ce za ku yi zagon kasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko sakon da yazo da shi in kuka yi haka to zai zamanto amanar ku da kuka yi da ubangiji na addini da kuka yi alkawari kun ha'ince shi kenan don duk wanda ya ha'inci Allah da manzansa to ya lalata addininsa to su sun hakata shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum bi naqdi al-ahd wa ghayrihi kullun za su dinga warware alkawari kullun za su dinga cin amana kullun za su dinga ha'inci duk aikin asha da aikin kawai da rashin dattako zaka gansu tare da shi ila qalilan minhum face ‘yan kaɗan ƙwarai daga cikinsu don ba a haɗa su gaba ɗaya a cikin lalacewa ba ana samun tsirari masu ko a yanzu ana samun waɗanda suke tsirari masu imani ana samun tsirari masu har a yanzu a cikin isra'ilan ana samun waɗanda suke musulunta lalle ya taɓa jin malam abubakar muhammad fani birnin kudu lalle na taba ji ya amga na adadin wanda suka musulunta cikin wasu 'yan shekaru kaɗan cikin gudan da suke sa'ila ma to kaga har yanzu ana samun waɗanda suke mutanen kirki Allah ya datar da mu to illa qalilan minhum min man aslama kabni salamin wa ashabihi kama abdullahi ibn salam da jama'arsa to don haka Allah ta'ala ya ce fa'fu anhum wasfah fa'afu anhum in har sun maka waɗannan ababe ka tsinkayi ha'inci tattara da su ma Allah ya ce ka yafe musu fa'afu anhum eh me yasa aka ce a yafe musu lokacin da mutumin banza ya mu'amalance ka da aikin banza kai ko mu'amalance shi da irin umarnin da Allah ya maka ai kowa yana yin yana tallata abin da ke hannunsa ne ko anhum wasfah kuma ka rabu da su ka kauda kai fita kasafin su inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah ta'ala yana son waɗanda suke masu kyautatawa amma nan gaba da ce afu anhum wasfah malaika ma imamu qatada ya ce innaha mansukha wannan an shafe ta da Allah subhanahu wata'ala ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه يد وهم ساكنون aka ce ka yaƙe su su yahudu da nasara da ba sa rike addinin Allah ba sa rikewa alƙawarin Allah ka yaƙe su har sai lokacin da suka shiga musulunci ko kuma sun ƙasƙanta sun yadda za su biya jizya sun yadda da sai ƙara ta musulunci to kaga nan da aka masa umarni ya kisu ya shafe wancan wasu alamai suke ce a ayar da ta shafe wannan sun tafi akan cewa shafaffiya ce amma ayar da ta shafe da Allah subhanahu wataala ya ambata cikin suratul anfal wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa idan har kana gaban ha'inci daga waɗansu kafirai an yi alkawari kuma za su ha'ince khiyana ɗin kana fargaban za su ha'ince ka ma'ana ka samu sun ha'ince ka ina da malamai suka ambata idan har wasu cikin kafe suka buka aure sai suka haika to sai Allah ya ce fambir ilaihim ala sawa watsa musu kwatan kwacin abin da suka maka tun ha'in ce ka an kunne yarjejeniya bayaki ko ba da amana za a ratsa cikin su amma sai an bush suka yi abinan kwantan bauna suka kashe mutanen ku to kuma kurama kaga sun maka khiyana sai aka ce kai ba a ce kai khiyana ba saboda abin sifar mamuma to sai aka ce fambiz ilayhim ala sawa watsa musu irin abin da suka yi mana sallon da suka yi na cutar da ku kuma ku yi to wannan aya wasu malamai suka ce kamar ahmadu al-qurtubi rahimahullah shi yana ganin cewa wannan aya ya hakaito akan ita ce ta shafe wannan hukunci da aka ce fa'afu anhum wasfah wallahu ta'ala a'lam ala ayi halin an dai nuna mana yadda zamu mu'amalanci yahudu ga ku yadda sifar su take mutane ne waɗanda suka warware alƙawarin Allah a daidin haka ba su sami kyakkyawan ambato wurin Allah subhanahu wata'ala ba Allah shi da mu na'am
قالوا إنا نصارى أكدنا ميثاقهم فنسوا هزا مما ذكروا به فأغرينا بينهم الأداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغداء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
to bayan yahudu sai kuma yan koransu kirista Allah ta'ala ce wa minal ladina ka san shi addinin yahudiya ba a neman kafa eh a'a ga yatarka yanzu da wani zai karambani ya je Isra'ila ya ce ina son zama bai yahudi wallahi koran za su don ba addinin kowa ba ne addini ne na kabila na haka mutum ba wannan jinin ba ne ba a bukatarsa eh akwai wata kabila a nan kasar wata shekara ya taje su ma wai yahudawa ne suka fafaro su ya zama yahudi to nasara wa min allazina qalu inna nasara daga cikin waɗanda suka ce mu ma nasara ne kirista ke nan ana kiransu da wannan in kala a menene wa in kala isa bin maryama na manta ƙarshen su abin nan surutu saffi da ya ce man ansari ilallah قال الحواريون نحن أنصار الله فرقم آية نكيس ونيتم وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين تنندسك نحن أنصار الله man ansari ilallah wane ne mataimaki na zuwa ga Allah wa zai taimake ni wajen isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba da kariya a addinin Allah sai waɗannan hawariyawa asfiya'u isa sai suka ce nahnu ansarullah to don haka waɗanda suke nasabta kansu cewa su mabiya annabi isa ne su ma sai suke cewa su ma ansarullah wato su ma mataimaka addinin Allah ne to sai ake ce da su annasara shi yanzu bahaushe ya ce ma nasara bature kenan to Allah ya ce wa minal ladina qalu kaga ba yadda ba daga waɗanda suka ce inna nasara wai mu mataimaka Allah ne kaga qur'ani bai yadda cewa su mataimaka Allah din bane to shi yasa aka ce bi annahu fi qawlihim nahnu ansarullah fi ma'zalin min as-sidqi ma da yace saboda a nuna cewa a fadin da suka yi mu mataimaka Allah ne sun ne santa da gaskiya wa inna ma huwa qawlun mahbun minkum kawai magana ce da suka fada daga wajensu walaysu min ansarullah su basu zama mataimaka Allah ba wa izharu su'i sani'ihim muta'alliqun bi qawli akhadna mithaqahum don a nuna su ma mummunan aikinsu irin na yahudawa wajen warware alkawari shine Allah ya ce ai su ma daga waɗanda suka ce wai mu mataimaka Allah ne akhadna mithaqahum su din ma mu duki alƙawarinsu ai akhadna min allazina qalu inna nasara mithaqahum waɗannan din su ma an duki alƙawarinsu kama akhadna almithaqa ala bani isra'ila alyahudi kaman yadda muka riƙe alƙawari da aka ambata ga banu isra'ila waɗanda suke yahudawa amma su ma fa nasu hadha ma bihi kaga kamar yadda aka ambata ga waɗancan fa nasu hazzan mimma zukkiru bi sai suka manta wani yanki wani bangare rabon da aka basu na littafin Allah da shari'a da tazo cikin linjila su riko da ita dan su samu rabo na lahira to sai suka manta wannan rabon ma'ana suka yi watsi da ron suka ƙi yin aiki da shi bambanci tsakanin yahud da nasara su yahudawa sun san gaskiyar ba wai manta a taurarsu ba suna sane da ita suna sane da abin da Allah ya faɗa a tauran amma abin da suke watsi da shi suka mance bin Allah ɗin su yi aiki shi ne suka manta ba za su yi ba kawai sai suka zamanto ittiba'ul hawa shi ne wanda ya rinjaye su su ku nasara sai zamanto sun mamanta dokar Allah da ke cikin linjila a duk wanda ya nasabta ma Allah haifayya ai ya manta dokar at-taura domin dukkan al-kutubus samawiyya sun zo ne a kayan tsari na tauhidi tsari na ikhlasi na kadaita Allah subhanahu wataala to kaga sai suka manta shi saka as-sa'di rahimahullah cikin tafsirin sa sai yake ambatawa nan fa nasu hazzan mimma dhukiru bi ay nisyanan ilmiyan ay nisyanan ilmiyan wa nisyanan amaliya wato sun manta da wannan dokar Allah ɗin a ilmance kuma sun manta da dokar Allah ɗin a aikace kaga duk su sai suka zan abin nan shi yasa aka ce gharu maghdubi alaihim sai su aka ce aballuna gharu maghdubi alaihim wala dallin sai kira su aballun wanci al maghdubu alaihim suna sane bin ba za mu yi ba qalu sami'na wa asaina su haka suka ce mun ji din fa mun fahimta ba za mu bu bane sami'a wa saina su kuma waɗannan dimautattu ne ilimin mamance shi suka yi asalin ka'idar addinin ta ikhlasi da tauhidi da kalimar ce shahada manta ka'idar suka yi shi suka nafsa nasabta ma Allah na ƙasa subhanahu wata'ala an zalika uluwan kabira to shi ne Allah ta'ala ya ce fana su hazzan mimma zukiru bihi fil injil a cikin linjila min al-imani wa gairihi na asalin imanin ma da waɗansu dokoki wa na qaduhu sai suka warware wannan alƙawarin su ma fa inna da'ahum bi nusratihi ta'ala yastad'i thibatahum ala ta'atihi ta'ala domin da'awar da suke yi cewa mu mataimaka Allah ne za mu taimaki addinin Allah kenan yana nuna su samu tabbata akan biyayya ga Allah ba za ka ce ka taimaka ma addinin Allah kuma a tafarki da ba wanda Allah ya kawo ba ba zai yiwu ba mutum ya ce na sallama ma Allah ni musulmi ne amma tafarkin Allah ya yi watsi da shi mutum ya ce na sallama Allah ni musulmi ne ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma abinda annabi ya wasiya da shi na farko wasiyarsa ta ƙarshe as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum sai yace sallama a barban zaki to ina musulunci ana kaga akwai tanakudi ciki ana so abinda ka faɗa kai da awarsa in har hakan ne to ya zamanto kuma a aikace itiqadan watan wa amalan ya zamanto ya daidaita da abinda abinda ka faɗa to don haka su sun warware Allah ta'ala wato ya ce fa'agaraina bainahumul adawata da haka sai muka jefa ƙiyayya tsakaninsu fa'agaraina bainahumul adawata wal bagaba sai aka jefa ƙiyayya da gaba a tsakaninsu su nasara sai aka jefa musu ƙiyayya da gaba kun san yahudawa su suka ɓata addinin nasara sun yi nufin kashe annabi isa alaihi salam Allah ya kubutar da shi suka kashe wanda suka kama suka ci gaba da kashewa duk waɗanda suka yi imani da annabi isa har sai da zamani ya ɗan ɗauka an ɗauki ya kai kusan ƙarni guda tukunna sai aka samu paul ya zo shi shekara kamar saba'in ne da wani abu shi kuma sai ya ce a ai yayi mafarki annabi isa ya masa ilhami yana nan ya masa ilhami na attaura na linjila da haka sai ya zo musu da bashin daban-daban daban-daban shi ya cusa musu wannan aƙida ta trinity din aƙida ta trinity shi ya cusa musu ita a taflif din nan da Allah ya ce wala taqulu thalatha intahu khairan lakum to shi ya cusa musu sai suka bata addinin daga asalin yadda yake kuma suka koma gefe suna zagin suna ce musu masu bautar gunki ba suke gaya musu ba har yanzu ma in sun je Jerusalem haka suke ce musu masu bautar gunki kwarai da gaske zagin su cewa masu bauta kaga wasu dole wasu ma muna zuwa aikin su ma sai sun je to in sun je sun ba a mara ba masu bautar gunki yake cikin su to Allah ya ce fa aghraina bainahumul adawata sai muka jefa musu kiyayya a tsakaninsu wal bagaba da kuma gaba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama suna da tsananin kiyayya majunansu su nasara kiyayya ce shimfidaddiya a tsakani kwarai da gaske ai ka san wanda bai san tarihi ba shine ake cutarwa har a yanzu da kake ganin su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ne mu musulmi mu muna da wahda sama da su e akwai bambanci a tsakaninmu dama manzon Allah ya faɗa cikin hadisi da ya inganta za a samu bambance bambance wasa taftar ummati ala 73 firqa annabi sallallahu alaihi ya faɗa to haka lamarin yake to amma mu muna da dunkula muna da symbol guda daya kowa yana daga alqur'ani ya ce shine littafin sa ko ba haka bane ba wanda ya canja sallarsa daga biyar ya ƙara bakwai duk shi'arsa duk fairarsa yan faira sun watsi da ita ne mako? eh ba wanda ya ce wani ƙura'anin wannan ƙura'anin da yake tutiya ko da yan shi'a da suke da nasu ɓoyewa suke yi wannan naman da ya shi suke cewa shi ne nasu ko ba haka ba ne kuma dai har yanzu ba mu ga wanda ya fara ganin yamma yana sallah ba kada Allah ya nuna mana alƙibla dai ake kalla mu na nan na yamma mu kalli gabas alƙibla ake kalla kuma har yanzu dai ko ka kai ziyara wani kabari in dai aikin hajji ne a matsayin rukunin musulunci dole waje guda za mu hallara to kaga mu muna da wani ittihadi amma su ba su da wannan fa wallahi a rarraba suke yanzu catholic ba zai taba shiga maka cocin protestant je maka ibada ba ba zai yi ba don ta ta bambanta kuma bible ɗin kala-kala ake da su kowa da nasa akwai roman catholic duwa virgin nasu ne na 'yan katholika akwai king james bashin shi kuma na 'yan protestant ne 'yan bore daga can ingila aka shirya shi shi kuma kaga akwai 'yan abinan wasu na wannan abin 'yan jehovah witness suna da nasa suna nasu new international version haka suke ce da shi so bible bible din wanda suke daban-daban a yanzu ma wallahi tallahi sun bambanta kuma zaka ga akwai dokokin da suke ciki sun bambanta bayanan da suke ciki a wasu gabobi sun bambanta wannan ya bambanta da wancan to ba su da wannan su ba su da wannan ittihadin kuma yaushe ne ne aka daina yaki mai tsanani a tsakanin yan Ireland da Ingila kaga da cikin Britain suke makwabta ne duka suna sune suka hada United Kingdom Ireland da ba akwai Irish Republican Army ba IRA yoshi IRA ta yana fada yara ne ba su sani ba eh yan matasa matasan nan amma yaki mai zafi suka dinga yi a tsakanin su ba dade da yin cogen zaman lafiya ba kuma har yanzu lauje ne a cikin nadi na'am imana to kada su yau da rai ko kasu ba ku sha'awa ku tsammata wai kasashen turai su ne abin misali a akan baka sani ba ne eh baka sani ba ne kuma kage yanzu an daina history tarihin ma ba su sani ba an ce history ba shi da fa'ida to kai baka san daga ina ka fito baka san gidan kowa ba a kasuwa kawai ka ganka kuma baka san ina ge yaushe za ka koma gidan naku amma in an nuna maka gidanku ga gidanku ko da kana kasuwa daga kasuwa ta watsa za ka tafi gida to Allah ta'ala ya ce fa agarayna bainahum al'adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah su sai aka jefa musu kiyayya daga ba kanan su har zuwa ranar kiyama bi tafarruqihim wa ikhtilafi ahwa'ihim fi thalath firaqin saboda sai raba soyayyen zuciyarsu abinda suke sha'awa ya bambanta a cikin wato manya-manyan firaq guda uku sun ma wuce haka wasu mare suna kirga ya kai kaman guda bakwai asalin nasu hum su ne annasturiya da almalakiya da al'aqubiyya fa kullu firqatin tukaffiru al-ukhra kowane bangare a cikin suna ganin su wadancan ai ba su ne asali suke kayan addinin kristancin ba haka suke wa sawfa yunabbi'uhumullahu Allah ta'ala ya ce da sannu zamu ba su labari a lahira bima kanu yasna'un da abin da suka kasance suna aikatawa fa yujazihim alai Allah zai musu sakamako akai a lokacin da ba a fara su ba sai a soma tambayan annabi Isa an hallar a mokifin kiyama su ga su suna nan suna ga cewa ai su sun bauta annabi Isa ka san ana tashi alkiyama mutum yake ganewa makoma eh zai so maga ishara ai wanda ya tashi yana cikin wahala ai kaga babu dadi tare da shi ko ko mutum ya tashi an masa rundume man ciki yana ka da shi ko mutum ya tashi yana farfadiya ko mutum ya tashi bakin fuskarsa baka kirin ko mutum ya tashi an yi shi kaman kiyashi ana ta taka kansa kaga wannan duk sifofi ne da aka ambata za a tashi da shi ranar alkiyama to kaga wannan alama ne na cewa akwai zargi akan mutum to haka lamarin yake to kaga tun a wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai musu tsile domin kafin masu musu hisabi sai a tambayi annabi isa a an ta kulta linnasi ta khiduni wa umiya ilahaini min dunillah kai ka ce ma mutanenka ga su kai ka gaya musu kulke ni ne da gyatu mata abin bauta mu bar Allah annabi isa magana za ta masa nauyi subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin ba zai yi na faɗa abin da ban isa ba ya Allah abin da na gaya musu abin da kamar umarni ne to kaga don Allah yanzu aka so mu tambaya annabi Isa wannan shi kuma yazo da cewa Yesu zai cece shi ya ce wai dan Allah ne ta'ala Allahu an zalika wal kabira sai ji an tambaya annabi Isa annabi Isa ya ce ni ban san wannan magana ba ai kaga tun daga lokacin ya san lamarin sa ba zai kyau ba wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un wa ba'da an zakara al-fariqayn min ahli al-kitabi bayan da Allah ya ambaci bangare biyun nan na ahlul kitab yahudu da nasara wa naqadhihima mithaqahuma da kuma watan mithaqihima da kuma warwarewa alƙawarin su da suka yi wa ma asabahuma fi zalika min aljazaa'i sayyi da kuma abin da ya same su na mummunan sakamako a dalilin haka da ahuma ila islam to sai Allah ya kiraye su zuwa ga musulunci faqala sai Allah ya ce
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
to Allah ta'ala sai ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi al-yahuda wan nasara yahudawa da nasara qad ja'akum rasuluna hakika manzanmu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuka kasance kuna boyewa ay taktumuna abin da kuke boyewa min alkitabi daga littafi ay at-taurat wal injil at-taurat da injila ka ayatir rajmi kama ayar rajmu waɗansu ne yahudawa daga cikin yahudawan khaibara suka yi zina su kuma sun san in za a musu hukunci da attaura jefe su za a yi to ba sa so a yi hukunci da attaura don haka sai suka ce mu je wajen sabon annabin nan mu je gun abul kasim mu karasa madina mu ce ya musu hukunci wato a nufinsu idan suka zo suka ga annabi a hukuncin musulunci hukuncin da aka zo da shi ma'auratan da suka yi zina ba jifa ba ne to shi kenan sai su maraba da wannan hukuncin sai su rike to lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ce menene hukuncin da yake cikin attaura sai suka ce hukuncin da yake cikin attaura shine mu dan kunyata su mu dan mamake su mu zazzage su sai mu bar su su tafi sai annabi ce to ku je ku kawo attaura sai aka je aka kawo attaura annabi ce to ku karanta shikenan ana karantawa wani haka tunda ka sai littafin ba karami ne irin namu ba za ga fata ce babba kai rubutu a jiki kaya kaya to don haka ka dan danne wani gu kana dan bin wata sadara sai ya danne inda ake magana yana yi sai ya tsallake wajen ya tafi wani gu abdullahi bin salamin shi ku dama malami ne a cikin yahudawan ya musulunta yana cikin sahabban annabi sai ya ce to dan dage hannun naka maganan din sai ga ayatul rajimi sai ya karanta musu ita ido kuma sai ya tsilli tsilli sai annabi ya ce to kun yadda da littafin ku shi kuke bankama da shi to ku je ku a muku hukunci shi da littafin ku ya faɗa kaga nan sai suka faɗa tsaka mai wuya gashi a gaban jama'a ne su suka zo wajen annabin in suka ki to kaga ya bayyana kenan tabbas abinda suke faɗa na imani da Allah kare ya dama suke sun tona kansu dan haka sai suka zamanto suna cikin tsaka mai wuya dole dole suka je aka yi rajamu a waɗannan mutanen to kuma sai suka fusata da annabi su suka kawo kansu ba sai suka fusata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai suke suke cewa babu babban makiyin mu sai malaika jibril abinda aka kebe mu da shi an ambata sai ya dinga zuwa yana tsegunta masa sun yadda jibril din kenan shine Allah mai da masa man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi yahudawa kenan mutanen kawai ne to shi ne nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ce yake ambata musu kad ja'akum rasuluna hakika fa manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab da yake bayyana muku da yawa yana tona da yawa daga cikin abin da da kuke boyewa a cikin littafin ku na at-taura da linjila kama ayatul rajmi wa sifatihi sallallahu alaihi wasallama da siffar annabi da ke cikin at-taura wa bisharati isa bi ahmad fil injil da albushrun da annabi isa alaihi salam yayi a cikin at-taura ay a cikin linjila game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda qur'ani ya sake nanatawa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad wasu malamai magabata sun kawo irin wannan dalilin kan misali alhafiz ibn kafir rahimahullah kai da malami ne wanda ya a cikin karni na takwas yanzu babaransa duniya kai ya kai shekara shekara wajen 700 wani abu to amma tun a lokacin shi ma ya rubutu shi ma nakaltowa ya daga wasu misali kama a cikin alfusul fi siratar rasul ya kawo sai darori daban-daban waɗanda suke cikin linjila wadda take hannunsu a nan lokacin ma alamomi wanda aka bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuma shi ma nakaltowa yayin daga wasu magabatansa to kaga tun a wancan lokacin dama a cikin linjilar tasu ma alamomi na annabi sallallahu alaihi wasallam mal ahmad dida rahimahullahu ai kaga ya rubuta wani littafi da da ake cewa muhammad in the bible ko da ana raba mana littafin kyauta yanzu yaudawa sun hana ko da kyauta ake aiko su daga south africa kyauta sai a aiko maka kana sakandare littafa kaman guda biyar a ambulan to irin waɗannan ababe duka annabi ya ambata ɓoyewa littafin da suka yi da ba sa ɗan littafinsu ba sa karantawa kai yanzu tun da kake ka taɓa ga littafin dawa an buga shi an raba a ko'ina ba ka gani ba ba ka masan suwaye malamansu ba za ka ce fafaroma za ka ce wane ne na kiristawa amma su ka taɓa sanin wani babban malamansu an faɗe shi ba ka masan su ba so komai na suna ci na na kudindine ne na ɓoye-ɓoye ne da mamakalkalewa haka malaman na tun a da suke yi a kan lamarin attaura shi yasa suke jin haushin annabawa in Allah ya aiko sai sun ɓoye attaura kaga attaura dai zamanin annabi musa aka aiko amma bayan kushewar annabi musa sai aka dinga nana ta aiko ta sai sun ɓoye ta zan kaman babu ita sai Allah ya aiko na annabi a cikin kabilar tasu kuma sai a masa wahayin attaura ko annabi isa alayhi salam da aka bashi linjila wani bangare ne aka dama ce lauhilla lakum aballadhi hurima alaikum wani sashen abin da aka kuntata aka sanya su tsanani cikin cikin dokoki a dalilin sabon Allah shine yazo musu da wannan sassauci shi yasa ma aka ce wa ma'uta Musa wa Isa sai aka ya tafi aka to amma duk lokacin da wani annabi yazo ya kawo at-taura din sai kuma su kashe shi to wannan shine abin da ya tada musu hankali dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da suka boye Allah yana tona asirin su wa ya'fun kaseer kuma Allah na rabuwa da da yawa ma daga cikin abin da suka boye din ba a ambatawa min zalika fala yubayyinuhu Allah bai bayyana ba idza lam yakun fihi maslahatun illa iftidahukum matukar dai bayyana abun babu wata maslaha da za a samu diniya a ijtima'iyya in banda tozarta da za ku yi kawai kasan ba fa'ida ka bayyana wani abu mutum ne zai tozarta tozarta kawai zai amma ba wata maslaha ta addini ba wata maslaha ta zamantakewa wajen tona masa asirin to me fa'idan tona asirin amma yan tona asirin zai kunyata to karkashin irin wannan nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah wanda ya rufa asirin mumini to Allah ta'ala zai rufa asirin sa a ranar alkiyama to sunan ba wai ana nufi cewa an rufa musu asiri bane a'a ubangiji ta'ala yana ambata abubuwa ne waɗanda za su zamanto maslaha ga al'umma shi yasa koda a cikin tarihi da Allah ta'ala ke ambatawa na annabawa sai kaga tarihin annabawa ba asalin wato tarih bane shi yasa ake cewa kissa kissasun ake kiranta da matsayin kissa wani abu ne aka ciro wato wanda ke akwai ibar a cikinsa eh akwai ibar akwai taujihat shi yasa ba za ka ga an ɗauko maka labarin annabi alkur'ani an tuke ba annabi yusufu ɗan gidan annabi yaƙubu ne kuma abinan sunan gyatumarsa kaza babansa ya aure ta a lokaci kaza an haife shi a rana kaza a lokaci kaza kuma yana karami yayi kaza wane ne wa har a dinga shi ma lokacin da yazo yayi sana'a kaza ya auri wace ce ba haka ake fada ba alhali irin wannan kuma zaka gani a cikin bible misali amma qur'ani shi ba haka yake ba sai dai a ko kissar annabi yusuf wanda ita ce take za a iya cewa atwal qissatin wanda ta zo a dunkule waje guda duk da kissa ta annabi a Musa ta fi yawan ambato to amma wannan ita ce wadda aka kawo ta mai tsayi a dunkule to amma idan ka kula zaka ga wala ibar ne ba wai an dauko maka asalin labarin sa bane waɗansu abubuwa ne samfoti aka dauko maka a cikin dan a nuna maka ƙarfin haƙuri tawakkali ga Allah jajircewa akan tauhidi da yan uwantaka da adalci da abubuwa irin wannan kowanne gabata gabata gabata gabata haka aka dauko maka duka sai aka zayyana maka yadda rayuwarka za ta kyautata ta addini rayuwarka ta zamantakewa ta mu'amala za ta zanta kyautata in kayi riko da shi to haka lamarin yi to Allah subhanahu wataala ce wa yafu an kathir da yawa daga cikin abin da kaka boye sai Allah madaukaki ma bai bayyana ba ya rabu da shi domin in har babu wata maslaha a cikin bayyanawa to ba sai an bayyana ba fa'idatu fi zalik abinda ake nufi fa'idar da ke cikin nan wajen jimalan wallahu alam annahum ya'lamuna kaunan nabi sallallahu alaihi wasallama aliman bima yukhfuna yahudawa da nasara suna sane da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san abin da suka boye duk abin da suka boye a cikin attaura da wanda suka boye a cikin linjila annabi ya sani sai dai Allah ta'ala bai tsinkayar da shi ba amma duk abin da suka ɓoye ya sani saboda Allah yana masa wahayi yana gaya masa sun ɓoye Allah subhanahu wata'ala kuma ya gaya masa wani zai zo a cikin nassi na alkur'ani ko da munafukai za su yi abu a ɓoye cikin dare sai Allah ya gaya wa annabi wa mu'jizatul lahu aidan kuma suna sanin da cewa alkur'ani mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mustamirwa ila yawmil qiyamati ga ta nan ba a ce kowa ya mata gadi ba ba wanda aka bashi gadin qur'ani ba a ce kai gadin qur'ani ba kai dai fahimci qur'ani gurgudo kai aiki da shi Allah kara mana fahimtarsa da lazimtarsa amma ba a ce kai gadin qur'ani ba Allah shine mai gadin kayansa to don haka mu'jiza ce mai dogewa da Allah ya bayar da ita ga manzansa sallallahu alaihi wasallam fa yakunu zalika da'iyan lahum ila al-iman bihi to kenan wannan sai ya zamanto ya jawo hankalin su akan su yi imani da abin da ke cikin alqur'ani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah ya ce qad ja'akum min Allahi nurun hakika wani haske ya zo muku daga wajen Allah hasken nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi fitila ce mai haskakawa eh wa kitabun mubin kuma littafi wanda yake bayyananne mai yin bayani ya zo daga wajen Allah shine alqur'ani Allah ce ya habibihi Allahu man ittaba ardwana Allah yana shiryarwa game da shi annabi annabin kenan awil kitabi ko kuma littafin qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin kaga sai aka yi adafi to da aka ce ya habibihi Allahu ba a ce bihima ba bihim Allah sai aka ce yahdi bihillah to ya iya kasancewa ana nufi annabi ne tunda a kansa ne ake magana qad ja'akum minallahi nurun shi wancan adafi ne sai zaman to shine asali kenan da lamirin ya koma kansa ko a ce wa kitabun mubin to nan kuma kenan lamirin ya koma ila aqrabi mazkuri to shi yasa nan ma ya ce annabi awil kitab dukan su dai daga wajen Allah suke annabi daga wajen Allah yake kuma ya zo da alqur'ani ya haji bihillahu Allah yana shiryarwa game da annabi a dalilin zuwansa ko kuma game da alkur'ani a dalilin saukar da shi ga annabi manitta ba arduwanahu ai kaga a hungu Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to Allah ta'ala yana shiryarwa game da annabi sallallahu wato duk wanda ya riko da abinda annabi ya zo da shi ko ya riko da alkur'ani to Allah zai shiryar da shi game da wannan amma ba kowa ke samu wannan ba mani taba arduwana wanda duk ya bibiyi neman yardar Allah bi an amana shine imani da abin da Allah ya aiko manzansa da shi Allah zai shirar da shi subulas salami hanyoyi na aminci ai turqas salama hanyoyi na kubuta zai samu kubutaccen itikadi imaninsa zai zamanto salim sannan ayyukansa kuma su ma za su zamanto masu nagarta za su zan sun kubuta daga shawa'ib ma'ana mutum zai samu wikaya kenan daga waɗannan muggan wato annoba da suke damun al'umma wato da'u shahawat da da'u shubuhat to wanda Allah ya shirar da shi hanyoyi masu wato nagarta hanyoyi miƙaƙu to ya san wikaya ya sace wato turkar salama hanyoyi waɗanda suke na kubuta wa yukhrijuhum min adh-dhulumat kuma Allah ta'ala zai fishe su ga cikin duffai duffan kafirci da duffan nifaka da duffan bid'a wannan duka dufu ne eh zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin dufin kafirci dufin nifaka dufin bid'a to duk wanda ya riko da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai fishe shi daga waɗannan dufan wa yakhrujuhum min adh-dhulumat yahdi bihi Allah shi annabi kenan ko littafin kuma sannan aka ce wa yakhrujuhum min adh-dhulumat su wanda suka yi riko zai fishe su daga dufai ashe duk wanda bai riko da annabi ya riko da littafin Allah ba yana cikin duhu amma wanda ya riko da littafin Allah ya riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa to insha Allah wannan ya fita daga cikin dufai Allah ka fidda mu daga duhu ilan nur kuma Allah zai kai su zuwa ga haske shine na imani bi iznihi da izinin Allah domin shine mai shiryarwa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma Allah zai shirar da su zuwa ga tafarki wanda yake mai kakke shine dinul islam addinin musulunci ubangiji Allah ka ba mu sabati ka karbi ayyukan mu ka karkayu mu muna matsayin musulmai abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya tara mu cikin ladan wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum